أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبل والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله ما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya tabbata haɗuwa mu a wannan makaranta mai albarka domin gudanarwa da gabatar da darussa na addinin musulunci da aka saba a yau karatunmu insha Allah ta'ala za mu karatu cikin babu na goma sha tara wanda babu ne zai mana bayani akan sunna akan azumi yana cewa albabu ta shi ashara babu na sha tara shi bayani da riƙe sunnatul muhammadiyya cikin da bayanin tafarkin sunnar muhammadiyya shi babu somi cikin babin azumi wa bayani ma a dasahu nasu da bayani abin da mutane suka fare shi fi a cikinsa min rabidai na bidoyi a shaidani na shaidanci da riƙon sunnati ta farkin sunna fi babu ta cikin babu azumi amma da riƙon sunnati muhammadi da kaga ta farkin sunna muhammadiya fi babu ta cikin babin azumi wa shi ne an yi kuma kullu wahidin kowa da kowa ya azumi kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya sun kamar da annabi tsara amincin Allah ta bada garke shi yin abin wai ka da dai kowa ya koyi da annabi Muhammad ya kulle ma ya fa'al fi cikin duk abin da zai aika a cikin azumi wa fi da yin bukari labari da cikin ingantaccen littafin bukari ana bi hure da an doran ji daga bi hure ra radiyallahu anhu qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sumu bi ru'yatihi ku azumi in aka ga wata wa afdiru lir'uyatihi ku sha ruwa in aka ga wata yan kuma alaikum amma ya koye muku wata in dai wata an koye shi ba gan shi ba ko gajimare ko kuma hazo ko wani abu fa admilu idata shabana salatina a cikin arzikin shaban talatin da kuma saboda haka wannan shaban din nan wannan hadisin aisha ta ce allah kara mata yarda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kulawa da wannan watan ya kiwon sa fiye da kowane wata a duniya ya du'a da shi za a gane Ramadan saboda in yi 29 kaga sai a duba in an gani sai a dauka in ba a gani ba a jira in ya cika 30 sai a dauka don ba a san nawa ba ya za a yi kaga akwai matsala ko yanzu ya kamata yau a duba yau ne duban ba ko an duba yau ko ba gane ba ko yawwa to shi kenan na'am ya kama kenan to shi kenan Allah shi daula baban aran ma wannan wa fi da yil buka aida wasu al'amman tun jira da mata wa fi da yil bukari ayar ya zo cikin bukari kadan rance ana amar ibn yasir daga wani sahabi suna amma dan yasir yace man sama yawmu shakki duk wanda ya azumi ran da ake kokonto watan nan ya kama wa kawai mutu da azumi duk wanda ya jima haka faƙar a sa'a alƙasim sallallahu alaihi wasallam ya saba manzo Allah baban qasim dan manzo Allah babban shine alƙasim ana masa in cewa baban qasim wa min da dake sunnati sallallahu alaihi wasallam daga tafsirin sunnati sallallahu alaihi wasallam alqiyahu fi ramadan ai wa cikin ramadan wato tarawih ina da ban wannan mutahabi an so musulla ce mutahabi ya yi ayi qiyamu ramadan wa min da bukhari ya zo labarin bukhari ana biho da labari daga biho da ira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda annabi ya ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ce maqamar ramadana wanda ya tsaye ramadana wato tarawih imana don bangaciya da Allah wa ta saban da neman lada a gurin Allah gofir lahu ma ta kadan min nabi an gafarta mun abin da gabata na zurbansa wa min tariqi da nabi sallallahu alaihi wasallam daga tafarkin sunnar su tsira aminta gare shi cikin azumi tajirul fitr na riba gaggawa mu da baki mu ta haji amma ba gaggawa rana ba da ba da ba da riki ba fa ko ko kwanto aka yi ranan ta fadi ne ko ba da fadi ba in mutum ka zo haka to azumi ya lalace a ana nufin dai an tabbata da fada ka zo kar a bari shi tsakar dare ai gara akwai masu wa'in tafiya su san cikin dare a ta aka ce a sunnar annabi ne ba su san cikin dare ba in an tabbata kuma tun mu siya ma ilal lila qur'ani fara ko to ranan ta fadi magana ya gare wa bi da bukhari ya zo labarin da bukhari an halabun sa'ad daga wani sahabi ne zuwa sa dan sa'ad yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kalma aisha ce la zalu nasu bi khair mutane ba za su guce ba da alheri ma'ajjal hidra matuƙar suna gaggawan buɗe baki to wanda in rana ta fadi a sha ruwa kan addu'a sai cikin dare ko da sai ban sadaqa ko abin da ya kama da wannan wa min dariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam da dabar sunnati ya zama ta gare shi ya tawo cikin azumi takiru suhur na daban jinga da suhur mutahadi idan idan daga idan sa duba da gota ba aka yi shi ma ba albuta ladan ayyuka wannan wani abinci ne aka ji ba sunan sa sahur ba yawwa to sai an gota sabi to an gode za a biyu ba da wanda suka can ƙarshen dare su suka fi lada a kan wanda suka yi daga farko wa fi dal bukari labarin da cikin bukari a salibu na sa daga wani mai suna sa dan sa alƙalaji kuntu ni na kasance ada sahara fi hali na kan yi sahur cikin iyalena kuma da gono sur'ati sannan da kasance gaggawa ta ana daga sujuda ina gaggawa jin samu sallah wa rasulullah da rabbi Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan alƙarshen dare ake yi bisa wannan ruwaya wabi da bukari ana cikin bukari karin zance an anasun daga zance daga anasu an zirbin sabon ya daga zai dan sabitu kala yace ta sa har na wata ran mun yi sahur ma annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qama ila sa'a annabi da zuwa sallah kullu ya ce mata kan bal azani wa suhuri kawai yaya ne tsakanin kiran sallah da sahur kala kadu kam sin aya da ka ba su da gogo yace gurgurdan a karanta aya 50 kamar wal murtala ko gwargwaron haka sai daga barin sahur zuwa kiran sallah kullu shi kenan asuba ta ga karshen dare ai kenan wa min dariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam fi ramadana iya daga tafarkin sunnar sa tsiyar aminci Allah gare shi wato cikin ramadan ziyaratul khair muti qara alkhairai alkhairan da kake ziyara yan uwa yi musu kyauta da sauransu ka ƙara katin kwana kike da ido nawa ke karanta kullum ka ƙara eh nadibin azuwa ga ba dole ba mu azu wa bi da buka mu kuma ka ga na azumi da ta ƙara girki kawai ba yi hira ta ƙara girki haka ran jimu ya zama al'ada eh maza a je bunan masara a nike su zama gari bunan shinkafa mara a gaggade su a ta kirɗe kirɗe ma yi a kusan dole shi magi shi ma dawo kusa siga ya zo kusa yawan ja ga muke da shi to shi ko sunan annabi sallallahu alaihi wasallam an zo in da faran ya kusa sai a ƙara dajuwa da ibada wani kina ba koya masa cewa fa lokacin ibada ya kusa ya saba ma tukun kafin nan ba da dangaren tukun ya ƙara komai ya ƙara salloli ya ƙara karatu a ƙara abubuwan alkai to ya zo a cikin zai bukari ya ce kanin nabi sallallahu alaihi wasallam a jawarin nasi bil khairi a nan ya yi mutane gaba ɗaya kyautan alheri duk wani mutum da garin ne wane kyauta wani annabi ya fi shi wa kana ajru ma yakunu fi ramadan amma ya kasance shi ko a ramadan yafi kowane lokaci kuma kyauta shine ya shine yalqahu jibrilu alayhi salatu wassalam ya da jibril ke gaba da shi da abin ka gare shi wa kana jibril ya kasance yalqahu yana zuwa wajen annabi kullu lailatin fi ramadan kullum sai ya zo hatta ya salika har ya kare ya farudu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam qur'ana ya rubuta annabi na bujo masa da alƙawarin sallallahu alaihi wasallam wa zalika wa jibril jibril ya gamu da shi alaihi salamu kana ajwad bil kayfi ba da alkai min ar-rim jin ilka al-mursal wa aka sako to ko ida ba da kai shi kyauta ba sallallahu alaihi wasallam wannan da yake sunna da yaro da farkin sunna sallallahu alaihi wasallam shi ramadana cikin ramadan yadda ma ta lalle kadari lalaben wata daren lalle kadari في الوتر العاشر أو وتر من العاشر نقوم الأواجر نكرت من في القرب نربا وانا مذهبي ne ina madan ya zo sauran goma nan a nema a wuce wato ran da wata yayi kwana 21 kaga a cikin wancan goma ake ko daren ka da daren 23 da daren 25 da daren 27 da daren 29 to a wannan darare ne da suka rinci da wuce in ka lalaba an baka sauki anan ba za ka sauki anan yawa an gane ko shi kuma ba shi an kalli wani abubuwa game da ke tsammani ba amma na iya kallon ma Allah ya so nuna mata wasu abubuwa yawa wani da bukari ya zo cikin garjin zafin bukari wato an ashir daga na sha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma sha Allah yace taharrau lailatul qadr ku yi dado na lailatul qadr shi wata rai a cikin wuturi shi a wanda kamar da muka riga dazu abin da bai irgo da bibi ba min ashir awaki na daga goma karshe na ramadana na daga wata ramadan انتهى الأبار يا قالي طريق سنة محمد تبرك سنة محمدية يبابي سوما تكن باب العظم على سبيل تنبيه الوقت على أكن نمرك فتك الدهان كلها لا على سبيل الله باتفك لسه بابا با. اللهم يا أبني وفقنا كمنا جمهور كتري إتباع سنة نبيك كمن سنة النبي محمد أنما مرسل الله عليه وسلم بجاهي دوغ الحرمة تنسى عندك أولنك البلو بدوه في توم تكن عظم وما ما عدته الناس kaga abin da muna suka faro shi fi hadal babu cikin wannan babi alilu babu sauni shi wanda shine babin azumi min labe da shi daniyat na bidoyin shedanci wa min zalika iya daga ciki saumu yawmi shakki azumi ran da ake shakka shin wata ya kama ko ko a'a ko mutum da azumi kaga wannan ya daga cikin bidoyi an yi aka liuta da bihi ramadana don a tare ramadan da shi zama da bai ba وهو بدعة محرمة إجماعا ni haka bid'a ce abun haramci a gamuwar malaman duna ga baki daya wa bil jahil bukhari labari ya zo cikin jahil bukhari annabi ya ce man sama yawma shakki duk wanda ya azumi ran shakka fa kada sahabal qasim hakika ya saba wa ban qasim wa fi risalati ya zo a cikin littafin risala mai risala ka san ya girma wannan littafin har a tafi shekara rafon malami ma shekara dubu da samfi eh kwarai kuwa wannan kuma haka bai kai ɗari dubu ɗari hudu ma bai kai ɗari biyu ɗari biyu ma ciki wannan tsoron wani abu wala yi samu ba a azumi yawan shakki ranar kokonto yuta da bihi ne ramadana domin a tafi ramadana da shi wa ma saba kuka zalika mai risala ce wanda azumin sa kamar haka lam yujrihi azumin bai ishe shi ba azumin nan bai yi ba wani wa baka ko mai ramadan ko da ya dace eh ya kadin ne kana gonda yayi ko bai ba sai ka dauka daga ba ko da ka ji labarin eh ai an gani ya ta wuta an gani ja banza azumin na ka bai ba amma wani man sha ga wanda ya so sau mu ko azumin sa ta dawo annan nabila ane fa Allah aikata wa man alba wanda yau ai gari walam ya kul bai ci komi ba walam sharab bai ta ba kuma da bayan da sai samu labari Allah zalikal yau ai wannan ranar ne Ramadan na daga Ramadan lam yujrihi bi hijra sai ya biya wannan ranar fa wali musiki kani an akal gabarin shi shi baki ya biyo ga sauran yinin sa waye kari kuma ya biya ne shi ne kira yawa wa min zalika iya daga cikin kuma wato azikru wato yin zikiri ba da kulli taslima ta yi ni bayan duk salama biyu min salati tarawihi daga salar ashiyam ko bid'atun makaruwa ta wannan bid'a ce abin karhanci abin da aka ne duk raka biyu a salama ta yi niyya ci gaba wa bil wadakal ya al'amari ya cikin lahi madakhal wa yamma jira ya kama da gare shi an yi ji kalmi ya nisanci ma'ada zuwa abin da suka faro shi min zikirin ne zikiri ba da kulli taslima ta yi bayan duk salama biyu min salati tara daga sala tarawih wa min rabi azwaj da kuma daga muryoyin da dalika da wannan wal masjid da da suke yi da wannan zikiri Allah sau da da kan murya daya fa inna zalika kulluhu min al-bidai wannan gaba din na daga bidai wa kadalika kuma yunha ayi hali an kaulu ma'azin laran yace ba da zikirin bayan zikirin su ba da taslima ne bayan duk salama biyu sai ci asara rahimakumullah sai a daina wannan rigir kuma a kabara a ƙara ka zuwa kai sai a jiki shi wannan mu da su wannan fararen abu ne babu shi zamanin ma'aikin Allah wa min dalik iya daga abin da kirkira aka yi a ta sahiru ta da mutane don sahur ba da irin sallah ba abin da aka sani shari'a da kiran sallah ake ta da mutane a yi sahur amma ta da mutane don sahur ba da kiran sallah makaruhi ne wa huwa bid'atun wannan bid'a ne makaruha da an karanta ta wa filma da kalli Allah cikin tafi madakal yace wala yakun bai kasance ba fi ahli nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai haka ba wala amara bi ko annabi ummani da ai ba wala yakun bai kasance ba kuma min fi liman ma da daga aikin wanda suka riga wucewa ba wala khairu alheri kan kullu dukkan ka fil ittibara cikin biyayya ne abinda suka yi abi shine alheri kuma kala sai yace shi mai madahal ba da kalamin bayan maganganu yace wa wani arzu tafhiri mud'alan ta adamu da ayyadon sahur lam da ala luratun bata bar wata lura ba ila fi ila wanda ake da bukatan aikata ta in domin an da sahibi shari'ati sallallahu alaihi wasallam shari'a salawatu la jiran Allah jam'i alayhi tabbata akan sa wa salamu da amizin karshen al'azan annabi azan al-awwala annabi ya shi an da kiran sallan farko da su na su bashi shi ne wato dalan zai nuni ala jawabin akali wa shirki a kan halittar shi da an ba da dama kenan a shasha wal azana tariya kiran sallan annabi kuma ya dulla ala da harimihi ba sai ya nuna an hana da shi da kuma dukan lokacin sallah yayi falam yauka bai rage ba an ya kone ya kasance ma yi fa'alu abin da ake aikatawa ya da ya zama ƙari alayhi ma bisa gare su illa bid'atun makaruwa ta masu bid'a wanda a karanta ta la'anna mu'azzinin don ka zala da nai kenan idan haka ne wato azzanu wato za su ci kiran Allah amara da aka yi umarni mara ta yi biyu alama ta kaddama bisa abinda aka fara ina yaka in ramadatul auqatu ulmat lokatai ya kullu a daga an san kuma lokacin ya yi shi kenan idan ku ana mutum ya kawo kala ailan ko to alam da fatiha salatu fatiha Allah ba ku ilimi ba kani abu komin kan zamba annabi ne ce ya ga ka ga ai ka dadi ta ba abin ne bai da bukatun da